ka gama? kunna kunne take أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwar mu wannan yammaci na alkhamis mai tarin albarka wanda ya zo daidai da bakwai ga wata ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta 1441 gashi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba zama don mutanen wato don mutunatar da kanunmu matsaloli da suka shafi addininmu na musulunci a ƙarƙashi ko cikin littafin tafsiri asali mai suna raddul azhani ila ma'anil ƙur'an wallafar shehin malami abubakar mamun gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da taliki da malam aliyu albami ya yi shi ma allah maɗaukaki ya saka masa da mafi kyawun sakamako mu da muke karantawa da masu sauraro duka allah sa muna yi don neman yardar allah ya sanya ƙur'ani ya zan hujja gare mu ba a kanmu ba to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratun rum wanda ajiya mun ajiye daidai kan aya ta talatin da biyar don haka yau za mu tashi aya ta talatin da shida aramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون
ɗan adam kenan أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يقدر Mhm.
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل Mhm.
ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون Mhm.
وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله Mm.
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون
ahsantum Allah madaukaki yace wai za a zakana nasa rahmatan farihu biha نعم
wato al'ada ne ta dan adam in Allah ya bashi ni'ima dukiya ce ya bashi ko mulki ne ko lafiya ya bashi a jika amma masu irin wannan yawancin su kafirai ne shi yasa malam mai tafsiri yace wa- da yace wa idza azaqana nasa sai yace kufaru makkata wa ghairihim kafirai irin na makka da waninsu in Allah ya dandana musu rahama ya ba su ni'ima ya ba su mulki ya ba su lafiya ya ba su jin dadi farihu biha sai su alfahari su farin ciki farihu farha badar farin ciki amma irin na girman kai shine badar wa in tusibhum sayyi'atun wa in tusibhum sayyi'atun idan kuma wani mummunan tsanani ya shafe su bima qaddamat aydihim saboda abin da hannunsu ya gabatar wato saboda duk wani aiki ana gabatar da shi da hannu in kai abu sai a ce kai da hannunka kai idahum ya kanadun sai ka samu mutane sun ɗebe haso ayyai a suna min rahmati sai su ɗebe tsammani da rahamar ubangiji wa min sha'anil mu'min yana ko daga sha'anin mumini an yashkura inda ni'ima mai imani in Allah ya bashi ni'ima abin da yake nema ya samu Allah ya bashi mulki ko Allah ya bashi lafiya ko Allah ya bashi dukiya to sai ya gode wa Allah akwai bambanci tsakanin ashkur wal hamd ita shukura da nau'in abin da Allah ya baka da shi zaka gode mara in Allah ya baka kudi to ka ciyar da wannan dukiyar ka taimaki addinin Allah ka taimaki yan uwanka ka taimaki makusata ka gina addini ka yi shukura da abin da Allah ya baka in mulki Allah ya baka ka shiga cikin allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari wal- walillahi aqibatul umur in mulki Allah ya baka karka zan baka zuwa masallaci dan kai gwamna ne ko kai sarki ne ko kai alhaji ne kai dan masallacinka a gidanka da kai da fadawanka ku shiga ku yi sallar kuskure ne wannan a in Allah ya baka ni'ima to ka gode wa Allah idan ƙarfi Allah ya baka yi amfani da wannan ƙarfin kafin ya tafi ka taimaki addinin Allah da ƙarfinka wayar ju rabbahu inda shidda idan mumini ya shiga tsanani to yana fata yana kauna ubangiji wata ran zai yaye masa ba kaman arne bane in ya ga wahala kudin sa ya kare sai ya je ya karkansa wannan kuskure ne Allah ya tsare mu shine Allah ya ce awalam yarau yalla ba su gani bane anna Allah yabsudu rizqa liman yasha Allah shi yake shimfida arziki ya yalwata shi ya baiwa wanda ya so imtihanan ya bashi ne wannan dan ya jaraba shi shin zai bi Allah lokacin da Allah yake bashi dukiya wa yaqdir kuma Allah shi yake kuntata dukiyar gauni ay yubayyiquhu liman yasha'u ibtila'an wani kuma sai a bar shi ba kudi ga wayo ga ilimi ga ba kuma shi ma jarrabawa ne inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun lalle cikin wannan aiki na ubangiji akwai ayoyi ga mutane masu ban gaskiya wa in arabta zalika in ka san wannan har Allah ya baka dukiya to fa'ati zal qurba haqqahu ka baiwa danginka na kusa hakinsa min albirri na ainihin wato sada zumunci min albirri wasila alheri ka je gunsa ka dan bashi wani abu wannan shine wal miskina miskini yana da hakki in aka ce miskini shine kuta yaumi in gobe ta yi zai wayi gari bai da kudin karyawa miskini kenan to a bashi duk 'yan najeriya yawanci haka ake musamman 'yan arewa wabinan sabil ka nemi matafiyi ɗan tafarki ka bashi ai almusafir almunƙadi minas sadaka matafiyi wadda guziri yanke masa ka bashi daga cikin sadakarka wa haƙƙu biyafati ka kuma masa liyafa ka zaunar da shi kwana uku kana ba shi abinci kana kula da shi kuma kaɗan yammar wani abu ya yi gaba sai Allah ce zalika khairu lillazina yuriduna wajha Allah yin haka shine alkhairi ga wanda suke neman yardar Allah ai annazaru ilaihi za su kalli ubangiji ranar alkiyama wa hiya gayatul quswa wannan shine matuƙa wadda take ta kai ƙarshe wa ya ɗalabu na ribahu wa sawabahu suna neman yardar ubangiji suna neman la ya amalu na minar takawa da irin abin da suke aikatawa na tsoron Allah walistikamati fi dinil qayyim da tsayawa tar akan addini mai kakke wa ulaika humul muflihun wayannan sune alfaizuna marabanta ومن ومن إقامة وجه للدين القيم yana daga cikin mutum ya tsaya a kamin riba ya daina cin riba kudin ruwa yanzu ya yawa a duniya kama fi kaulihi ta'ala kamar yadda ya zo a wani faɗi na Allah dangane da yahudawa sun yi aiki na cin riba wa akzihimun riba wa ƙadnuhu anhu wato suna karɓar yahudu alhali an hane su cin riba ɗin wa aklihim amwalan nasi bil baɗil laifi na biyu suna cinye dukiyar mutane ta hanyar ƙarya da barna sai Allah ce wa a'tadna lil kafirin minhum azaban alima mun yi tattalin azaba mai radadi ga waɗanda suka kafirta daga cikin su wa qawluhu yace يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا كرشان آل إمرانكم التي يقوم من أمس إيماني kada ku ci riba'u adu'afan mudha'afa ninki abin ninkawa asile da taro naira yanzu sai a baka naira a naira biyu ko naira a naira da sile biyar ko kobo hamsin wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah saboda ku samu rabanta wattaqun nar allati uidda ku ji tsoron wuta wacce aka tattale ta ga ainihin kafirai Allah ka raba mu da ita don haka sai Allah ya ce masu wa'annan su addarabo faliman idhalika qala ta'ala saboda haka ne sai Allah madaukaki ya ce wa ma ataitum min riba duk abin da kuka bayar na riba na ƙari ma fi zimmati wato kuka yi ƙari akan abin da ake bin ku bashi sawa'un kana ribal fadli min salafin jarra manfa'a mala yace daidai ne riba ne ta fifiko wanda aka yi na rance rancen da yake jawo amfani kaga ka ba da naira aka baka naira da ainihin wani abu ko ɗari ne aka yi kaga rance ka samu riba to shine riba aw riban nasi'a ko riba ta jinkiri fi sarfil naqdi al jinsi bil jinsi wajen canjin kuɗi jinsi da jinsi ka ba da naira goma za a canja ma ita da nerori to shi wancan mai baka canji sai ya irga goma a hannunsa ta cika ya riƙe ka miƙa ba za ka karɓi goman mutum ka riƙe daga baya ka ba shi canji ba wannan shi ne nau'i na biyu na riba da ake cewa riban nasa'i riba ta jinkiri wannan tana faruwa ne a wajen canji aw bi gairi jinsihi ko ma ba da jinsi bane bi ta'khiri ahadin naqadaini ayi jinkirin ɗaya daga cikin kuɗi guda biyu aw jami'ihi ma ko ayi jinkirin su duka to in kuka yi wannan liyar buwa fi amwalin nasi dan ya dalu a cikin dukiyar mutane fala yarbu inda Allah to baya ainihin tsarkaka a wajen Allah ai la thawaba lahu inda Allah bai da lada wala yubariku Allahu fi malihi me yin riba Allah ba zai sanya albarka ba a dukiyarsa walau kasura koda ya tara kuɗi mai yawa fa innahu khabith domin kazanta ne wama ataytum min zakatin abinda kuka bayar na zakka badalar riba maimakon riba ku ba da zakka fa inna ikraj domin fidda zakka a cikin dukiyoyi wa in kana fi zahiri tanqisan laha ko da yake a zahiri za a ga kudin ya ragu kana da miliyan 40 ta shekara zaka dauke miliyan 1 zakka ce ai kaga ya damo 39 a zahiri ya ragu walakin fil haqiqati ziyadatul laha amma a haqiqa kari ne kudin ya samu da albarka fa ibarakallahu li ashabiha Allah zai yi albarka ga masu ba da zakka kama ƙala ta'ala fil ladina akhrajuz zakata kamar yadda Allah ga wanda ke fidda zakka min amwalihim a dukiyoyinsu turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun duk wanda ya zakka don Allah ba irin zakka da ake yanzu ba mutum ya fidda zakka sai wanda ya ga dama zai baiwa ko ya fidda zakka ya tara danginsa ya raba musu ko ya yi abin da ya ga dama a zakka shi bai san ka'ida ba amma shi zai dama damarsa kawai ya yi yadda ya ga dama ba wani wadda zai zo ya ɗauka mai ilimi ya koya masa yadda zai yi zakka ba wata hukuma kamar ta hizba ko shari'a kwamishin da zai je a yi lissafi da kudinsa da bashin da yake bi da wadda ba a biya shi ba da wadda yake tsammanin za a biya shi duk sai ya tattara ya ga yaya abu yake kuma ya fidda zakka tsakani da Allah ya bayar da ita ba ruwanka in Allah ya ce ka baiwa mutum ba shi don haka sai Allah ya ce al-mud'ifuna abun kaura wato ninninkawa وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين نعم ندينكو كما قال الله تعالى كما رد الله مدوكي يتي إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم lalle masu sadaka maza da masu sadaka mata kasan ana samu yanzu matan ma sun fi sadaka wa aqradullaha qardan hasana sun baiwa Allah rance ne rance mai kyau to saboda wannan abin da suka yi yudha'afu lahum Allah zai ninka musu wa lahum ajrun karim suna da lada mai daraja mai girma suratul hadidi aya ta 18 وقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله lalle waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a hanyoyi na Allah thumma la yutbi'una ama anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sannan abin da suka ciyar din nan ba sa bin bayansa da gori ko da cutarwa da in ka ciyar kai gori lada ya ɓaci aiwa ne ni na marka ba babu lada a gun Allah in don Allah kai ba ruwanka ko ya ɓata maka to wadda suka yi ba su yi gori ba ba su cutar ba suna da ainihin ladansu a wajen ubangijinsu babu fushi a gare su kuma babu tsoro wafi hadisin lazi aka rajahul bukari yiwu ya zo cikin hadisin da imamul bukari ya fi da shi hadisi na 6,992 wa muslim da hadisin imamu muslim ibn hajjaj shi ma hadisi na 1,014 an abi hurairata rabi allahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu an karbo hadisi daga imamu abu huraira allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare shi ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce mata saddaka a hadin bi sadakatin min ɗayyibin ba wani mutum da zai yi sadaka da kuɗi na halali shi ne ɗayi mai tsarki wala ya ƙabalin lahu illa ɗayi ba Allah ba zai karɓa ba sai kuɗi na halali sai mai tsarki illa a kazahun rahmanu biyamini face ubangiji mai rahama ya karbi wannan sadaka tasa da hannunsa na dama amma ya hannun yake shi aka hana ka wa in kanat tamratan ko da dibino ɗaya ne kai sadaka fatarbu fi kafin rahman zai ta daɗuwa a tafin ubangiji mai rahama hatta ta kuna azama min aljabali har sai ta fi dutse girma duk dutsen da ka sani kama yurbi ahadukum fuluwahu aw fasilahu kamar yadda ɗayan ku zai reni wato dan akuyarsa ko ainihin karamin rakumi har ya je ya girma wa fi lafazil bukhari a wani lafazi na bukhari ce man tasaddaqa bi idli tamratin min kasabin dayyibin wanda duk yayi sadaka da gwargwadon dibino na aikin da ya na halal ya samu kuɗin wala ya tsadu ilallahi illa ɗayyibu ba abin da zai hau wajen Allah sai mai tsarki fa inna Allah ya taƙabbalu ha biya minihi Allah zai karbi wannan sadakar da damacinsa sun mai yurbi ha lissahibi ha ya yi tarbiya ya reni abin ga mai shi kama yarbi a dukkan fuluwahu kama yadda ɗayanku zai tarbiyyar ɗan akuyansa hatta ta kuna misalar jabal har ya zan kaman girman dutse alfuluhu almahar wato kuɗi da ake ajewa don sadaki iza fuɗima idan aka ainihin yaye shi walfasilu waladun naka fasil shine ɗan gidan ɗan taguwa ɗan ƙaramin raƙumi iza fasala min irba'i ummihi idan an yaye shi daga shayarwar mahaifiyarsa ina ina ne gurin almuksiruna li amwalihim ko sune wanda dukiyoyinsu take daduwa daduwa na hakika fi dunya fa yubarakallahu lahum fiha wa fil akhirati da ma lahira haythu yajiduna thawaba amalihim yadda za su samu ladan aikin su littiba'ihim amran lahi bittaqwa saboda sun bi umarnin Allah da tsoronsa wa iqamati wujuhihim lid-dinil qayyim sun tsayar da fuskokin su ga miƙaƙƙen addini wa fil kalamil tifatun li fa'idati shumuli a wannan magana an samu waiwaye saboda fa'ida ta magana ta zan ta haɗe komai shumulul mukhadabi wa ghairihi abokin magana da wani sa walamma bayyana ta'ala mashtamala alaihi dinil qayyim yayin da Allah madaukaki ya bayyana abin da miƙaƙƙen addini ya tattara akai الذي أمر رسوله أن يقيم وجهه إليه الدين إن الله أمرت النبي رأى أكنسا ليكون قدوة لأتباعه المؤمنين dan shi annabin ya zan abun koyi ga mabiyansa masu imani shari'a ya hutsuhum alal muhafazati ala zalika sai ya ci gaba yana kwadaitar da su bisa kiyayewa akan haka faqala sai ya ce الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فاقم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين نعم Allah madaukaki yace Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum Allah dai shine wanda ya halitta ku kuma shi kada yake arzutawa duk wani wanda yake ganin akwai wani wanda zai mar arziki ba Allah ba to wannan yayi shirka da Allah akwai sufayen da ke ganin duk arzikin da suka samu loma ɗaya ta abinci ta hannun shehunsu ne kamar yadda suke tabbatarwa a cikin littattafansu la shakka anna shaykana tijjani mumiddu kulli arifin samadani yudi wa yamna'u wa yaslibu suka ce babu shakka shehun muhammadu tijjani shine yake da dan kowa ya bashi lafiya ya bashi arz- wani ba aikin Allah ba ya bashi kudi yudi suka ce yana bayarwa wayan nau ya hana wadda ya so waya sulubu ko in ya baka ya kwace in banda Allah wa yake wannan kuma in ka fada ai fada kuma ga abu sun rubuta da hannunsu to ku ji abin da Allah madaukake ce Allahu allazi khalaqakum Allah shine wanda ya halitta ku thumma razaqakum sannan ya arzuta ku hala hayatikum fid dunya yayin da kuke raye a duniya thumma yumitukum sannan shi zai kashe ku bin qida'i ajalikum in ajalin ku ya kare thumma yuhyikum sannan shi kadai dai zai rayar da ku sai ce tambaye su hal min shurakaikum shin daga cikin shehinanku da gumakanku da ababen bautanku mimman ashraktum billah wa'anda kuke hada su da Allah man yaf'alu min zalikum min shay' akwai wanda yake irin haka ya halitta ya arzuta ya kashe ya rayar in banda Allah bai mai mana wai za kana aljawabu la in ya zan ansar shine a ce babu falamu annahu huwa allazi yastahiqqu minkum alibada to ku sani cewa shine ya cancanci ku bautata masa la ghairihi ba waninsa ba subhanahu tsarki ya tabbata gare shi wata'ala kuma ya ɗaukaka amma yi shirikuna gabanin abin da ake haɗa shi da shi sai Allah ce zaharar fasadu barna ta bayyana kama kala Allah ta'ala allazina dagaw fil bilad wanda suka yi shishigi a cikin garuruwa fa aktharu fiha al fasad suka yawaita barna ba sai a shiga halin haula'i ba to irin rayuwar da muke yau kenan wa qawluhu ta'ala wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya daga cikin mutane akwai wadda in yana magana ta rayuwar duniya sai ya baka sha'awa wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi yana ainihin shaidar da Allah cewa ga abin da yake zuciyarsa amma ƙarya ne wa huwa aladul khisam shi mai tsananin husuma ne wa idza tawalla sa'a fil ardi in ya juya ya bar musulmai sai ya tafi aban ƙasa liyufsida fiha dan ɗaya ya barna wa yuhlikal harsa wan nasal ya halaka gonakan musulmi da ainihin ƴaƴan dabbobinsu wallahu la yuhibbul fasad Allah bai son barna to kun ga anan sai Allah ya ce zaharal fasadu ay al ittirabat rudewa ta girgizan ƙasa da kamfa da talauci da yinwa wa adamul idminani da rashin nutsuwa kamar yanzu kana raye a arewacin najeriya ga kidnappers ga army robbers 'yan fashi da makami ko ga 'yan boko 'yan fashi da mukami ko ba haka bane wanda yana fashi da makami wannan kuma da mukamin da yake mulkinka da shi yake ma fashi kaga sai ka shiga rudu kai shi da 'ya'yansa za su je in cuta ne ta tafi kasar turawa akwai mai zuwa jamani a kan mura ‘ya'yansa suna ingila amerika jamani karatu a lokacin da ‘ya'yan babbaninsa suna zaune sun kasa biyan kamar siyoyi a zare shi ba zai biya musu ba ai kaga babu gaskiya a ciki to shine zaharar fasadu filbarri wal bahar ibn al-qayyim ibn al-jawziya yace al-barri wal bahr yace cikin manyan garuruka da kauyuka duk yadda kaje saban Allah ake ka juya nan sai ka ga yara da dan game a wani shago kilu kilu kilu ana yi ko anguwar fa da mai unguwa uban ƴaƴan yana nan suna shakiyanci suna lalata babu mai musu magana Allah ka sauƙaƙe ai jami'u baqa'il ardi ka gani ko duk ainihin sasekun ƙasa barna ta bayyana bima kasabat aidin nasi saboda abin da hannun mutane ya tsororta minar riba kaga ana cin riba wa zulmi ba'dihim ba'da sashin mutane suna zaluntar sashi ko ba haka bane wa adami adaihim huquqallahi min amwalihim ba sa baiwa ainihin haƙƙin Allah na dukiyoyinsu ba sa zakka kenan wa min anfusihim ba sa baiwa kansu haƙƙin ubangiji famanahumullahu famanahumullahu al-idminana sai Allah duk ya hana su nutsuwa sai ka kare satar dukiyar gwamnati sai a jefa ma ciwo akwai wanda ya kaura jamani ma saboda a asibiti ke karasa rayuwarsa ga kuɗi an ɗiba na al'umma ne babu lokacin ci an haɗu da jinya zinubi kuma yana nan in an tafi lahira sai wuta Allah kiyashe mu to shine Allah madaukaki yace liyuziqahum ba'd alladhi amilu don ya dandana musu sashin abin da suka aikata ai uqubatahu ya dandana musu wani abu daga cikin laifin da suka yi kafin aje lahira walau a zaƙa hun ukubata jami'ihi lahalaku da Allah zai ɗanɗana musu dukkan laifinsu da sai su halaka jami'an lakin rahimahum a hakan ma rahama ce Allah ya musu la'allahum yarji'un ko sa tuba su dawo su bar cin dukiyar talakawa su daina hana zakka su daina cin riba su daina zina su daina liwadu yara su yi biyayya ga iyayensu su san na gaba da su da sun yi haka da anan tsira take Allah ka tsira da mu sun bayyana ta'ala rahmatahu bihim sannan sai Allah madaukaki ya bayyana rahamarsa wacce ya gare su fi adam ihlakihim jami'an ta hanyar da bai halakar da su ba duka wa qad ahlaka qauman bi amsali jara'imihim alhali Allah ya halakar da wasu mutane da irin wayannan laifuka nasu laifi daya kaga mutane annabi lutu ai liwadi suka yi akan wannan aka halaka su aka juya garin faja'alna aliyaha safilaha to haka sai Allah ya ce kullahu kace da su ya Muhammad siru fil ardi ku yi tafiya ku yawo a ban kasa fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl ku lura ku ga yaya karshen waɗanda suka wuce gabaninku ya kasance ai qablakum min al umam salifa gabaninku na al'ummatai da suka wuce allazina kawad masakinuhum wa manazilahum wanda gun zamansu da gidajensu duka aka ruguza shi kana aktsaruhum mushrikin mafiya yawansu sun kasance mushrikai fa asabahum min zalika halaku sai halaka ta same su saboda wannan tamfar yadda yazo a fadin Allah fa asabahum sayyi'atu ma amilu mummunan abin da suka aikata sai ya hau kansu ya same su wa haqa bihim ma kanu bihi yastazi'un abin da suke izgili da shi ya sauka a kansu wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yace fa asabahum sayyi'atu ma kasabu sai mummunan abin da suka tsurwurta ya same su wallazina zalamu min haula'i wa'anda suke zalunci daga cikin wannan al'umma taka sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu da sannu mummunan abin da suka tsurwurta zai same su wama hum bimu'jizin bazan masu tserewa Allah ba Allah ka tseratar da mu na'am fa antum lastum aqalla minhum jurman kufa ba ku zan kun fi su karancin laifi ba walakin Allah rahimakum kawai dai Allah ne muku rahama fa abqakum ya wanzar da ku a ban kasa wa btalakum bi ba'd ma kasabtum ma kasabat aydikum ya ainihin wato jarrabe ku da sashin abin da hannunku ya tsorurta litarji'u ilayhi don ku tuba ku dawo gare shi wa tuqimu wujuhakum lidinihi alqayyim ku haƙura ku tsaya a kan miƙaƙƙen addininsa don haka sai Allah ya ce faƙin waje haka liddinil ƙayyim ka tsayar da fuskarka ga addini wanda yake miƙaƙe dinul islam wakan rarrahu akidan ya maimaita faɗin wannan don ya ƙarfafa magana auli ibna alaihi qawluhu ko don ya gina faɗinsa da ya ce min qabli an yati yawmul la maradda lahu min Allah tun gabanin wani ne yazo wanda ba mai mayar da shi wajen ubangiji ai dinul islami kenan aw huwa yawmul qiyamati ko yawma idhin yasaddaun a wannan ranar mutane suke ainihin rarrabuwa fihi idgamu ta'ifil asal fi sadi ay yatafarraqun mutane suke rabuwa ba'da hisabi bayan hisabi ila aljannati wasu su je aljanna allahumma ja'alna minhu wa ila an-nari wasu kuma su tafi wuta a'adana allah minha man kafara fa alaihi kufru wanda duk ya kafirta to sakamakon kafircin sa fa yana nan a kansa lamba ta biyu ne kama qala allah ta'ala kamar yadda allah madaukake ce huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ardh Allah shi ne wanda ya sanya kuma maya a ban ƙasa faman kafara fa alaihi kufruhu wanda duk ya kafirta to fa kafircin sa yana kansa wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqata kafircin kafirai baya da dan su da komai a wajen ubangijin su sai ƙara kiyayya da Allah yake musu wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara kafirai kafircinsu ba abin da yake kara musu sai hasara da taɓewa na'am ai wa bala kufurhi wa huwa naruku wa man amila salihan wanda dai ya aikata aiki na gari fali anfusihim yamhadun suna shimfiɗa ne ga kanunsu ai yuda'una manazilahum fil janna za su taki gun zaman su cikin aljanna liyajzi allazina amanu wa amilu salihati min fadlihi don Allah ya sakan yawa wa'anda suka yi imani suke aikata ayyuka na gargari daga cikin falalarsa ayyusibuhum innahu la yuhibbul kafirin lalle Allah baya son kafirai inna Allah yabghuduhum Allah yana fishi da su la yusibuhum uquba thumma rabada ta'ala rahi rahimiyatihi fil akhirati bi rahmaniyatihi fid dunya sai Allah ya kulla alaka tsakanin rahimiyya tasa ta lahira da rahmaniyarsa ta duniya bi kaulihi yace ne
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا haka yake وكان حقا علينا نصر المؤمنين Allahu الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا Mm.
الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء haka yake فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله Mm.
فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون wa in kanu وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين
Allah ka shiryar da mu Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah maɗaukaki ai arrahmaniyati fi duniya rahmaniya ta ubangiji a duniya Allah sai ya ba wa musulmi kuɗi sai ya baiwa kafiri rahmaniya kenan shine bahaushe yake cewa magamin kyauta a duniya ya baiwa musulmi ya baiwa kafiri an gane allati tadullu ala rahimiyatihi fil akhirah wannan yana nuna akwai kuma keɓaɓɓiyar rahama da zai baiwa mu'minai a lahira to yana daga cikin rahamarsa yana daga cikin ayoyinsa an yursila riyaha mubashshiratin ya aiko ar-riyah bai ce rihu ba ko in ka ji rihu rihun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha ko amma ce riyahu to ta ɗauko gajimare mai albarka mai ruwan sama babu tsawa babu walƙiya mai yawa mai tsoritarwa allahu lazi yursilun riyaha mubashiratin allah shine wanda yake aiko iskokai jam'in iska ba aljanu ba iska wannan da kake sheka iska da take ɗauko ainihin wato gajimare tana albishir bi ma'ana litubashirakum bil madari tana muku albishir ga ruwa nan yana zuwa ruwan sama wal yuzikakum biha dan ya dandana muku da wannan iskan min rahmatihi ku samu rahmar ubangiji shine ruwan sama lamba ta daya wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati Allah shine wanda yake aiko isko iska ta zama albishir a gaban rahamarsa rahamar shine ruwan sama hatta idza aqalla sahaban thiqala har sai ta ɗauko gajimare mai nauyi na suƙunahu libaladin mayyitin Allah ce sai mu gargado shi mu koro shi zuwa ga gari wanda ya mutu ma'ana ba ruwan sama fa anzalna bihi alma'a sai mu saukar da ruwa a wannan garin fa akhrajna bihi min kulli samarat da wannan ruwan sai Allah ya fitar da kowane irin dan itace ruwan ɗaya ne shi zai fitar da gero na'am فضل بعضها على eh بعض في الحكم haka yake kaga ruwan guda ɗaya ne amma ga gero ga dawa ga masara ga ma- duk wani abin da suka shuka accace sai ta fito shine fa akhrajna bihi min kulli samarat da wannan ruwan zamu fitar da kowane irin dan itace to kazalika nukhrijul mauta haka nan muke fitar da wayanda suka mutu a kabari la'allakum tadhakkarun saboda kuwa astu wannan tana suratul arafi aya ta 57 wa qawluhu ta'ala da fadin Allah da yace wa arsalna riyaha lawaqiha mun aiko da iska wadda take barbara in kana agric science zaka samu yanzu dabino da dabino ga itan dabino namiji ga ta mata iska za ta dauko hudan namiji ta yaba wa ta mata kuma ta aihu shine lawaqiha barbara kenan wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'a kuma mu ne muke saukar da ruwa daga sama fa asqaynakumuhu mushayar da ku shi wannan ruwan wama antum lahu bikhazinin ba ku ne kuke taskance shi ba suratul hijri ayata 22 وقوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الله شيني ودي أيكو إسكا تذمي البشر قبان الروا وأنزلنا من السماء ماء طهورا الله ce mun saukar da ruwa daga sama ɗahuran mubalaga ce ta tsarkinsa mai tsarki kuma mai tsarkakewa shine ma an ɗahura don mai Allah ya saukar da shi linuhiya bihi baldatan maita dan murayar da gari wanda ya mutu in ba ruwan sama bu ya mutu wa nusqiyahu mimma khalaqna mu shayar da abin da muka halatta da wannan ruwan an'aman dabbobin ni'ima wa anasiya kathira da mutane masu yawa Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka wa litajriyal fulku kuma don jirgin ku na ruwa ya samu ruwa a teku ya cika ya timbatsa ya ɗauko kaya gudana bi amrihi ai amrihi iyaha da umarnin ubangiji bi iradati wali tabtagu min fadlihi dan ku nema daga cikin falalar ubangiji ku nemi arrizqa bit tijarati fil bahr ku nemi arziki ta hanyar yin fatauci cikin teku ba haka ake ɗauko manya-manyan jirage ba daga wata nahiyar duniya zuwa wata wala'allakum tashkurun saboda ku ne ku gode wa wa'annan ni'imomi wa taqimu wujuhakum lid-dinil qayyim ku tsaya akan addini mai kake lamba ta biyu wa fil hadith alladhi akhrajahu muslim fi sahihi ya zo cikin hadisin da imam muslim ya fitar cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 771 an ali ibn abi talib radiyallahu anhu daga sayyidina aliyu dan abi dalibin khalifan manzon Allah na hudu ko kuma kanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai daraja ta kare amma duk da haka Usmanu dan Affanu ya fi shi Umarul Faruq ya fi Usmanu Abubakar ne Siddiq ya fi Umar Faruq ka'ida ta sunna kenan daga ka ce ali ya fi sauran ka shiga shi'a ka bar layin sunna shi sannan aliyu ya san wa'annan sun fi shi kuma ya tabbatar da haka to an ji daga gare shi ya ce an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu kana idza qama ila salati in annabi ya tashi zai yi sallah kala sai ce wajjahatu wajhi lillazi fadara samawati wal arba hanifa na fi fuskantar da fuskata ga wanda ya kagi halittar sammai da ƙasa ina mai karkata gare shi wa ma ana minal mushrikin ni bana daga cikin mushrike inna salati lalle sallata wa nusuki da yanke yanke na wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangijin talikai kaga sallarsa zai yi ta ne irin yadda Allah ya ce manzon Allah ya koyar da al'ummarsa yanka yanka ne na wajibi ko na sunna ko mustahabi ko mubahi duk zai yi shi ne don Allah wa mahayaya rayuwarsa ka baki ɗayanta zai rayu ne yadda Allah ya ce musulmi ya rayu wa mamati haka mutuwa in ya mutu za a mar sutura ne irin ta musulunci shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika sayyidina aliyu ya ce in ya ga kabari an mar tudu da yawa ya daidaita shi ya rage saboda tsawon kabari ana so kar ya wuce ɗani ɗaya haka balle ka je ka yi da kali balle ka yi wani rubutu da allo ka ajiye da ba a yi a garin na yanzu an fara yi ko to allah ya sa masu iko su yi hani a kan haka don kai mai faɗa in ka faɗa ba za a yadda ba ko ba ka ba yanzu ba gwamnati ta hana fita ba ta hana a je a yi sallah ta hana a yi tarawi ta hana dole kowa ya bi to in ta ce za ta hana duk abin da Allah da annabi suka hana kowa sai ya bi duk sai ka zub da ɗariƙata ka dama ƙarya ce da haka sai ya ce mutuwa ta gaba kiɗa zan yi ta ne ta hanyar da Allah maɗaukaki ya tsara mu la sharika la Allah bai da abokin tarayya wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin ko wa ana minal muslimina da wannan aka umarce ni ni ina daga cikin musulmai Allahumma antal maliku ya Allah kai ne mai mulki haka ne ko anta rabbi kai a ubangiji la ilaha illa anta ba abun bauta sai kai anta rabbi wa ana abdu wa ana abduk kai ne ubangiji na ni bawanka ne annabi yake faɗan haka zalamtu nafsi annabi ya ce ya Allah na zalunci kaina wa tarabtu bi zambi nayi furici da zunubi na faghfir li zambi jami'a duk zunubi na ya Allah a yafe mu a yafe mu innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin yadda sha'anin da lamarin yake babu mai ainihin gafarcewa zunubi sai kai wahdini li ahsanil akhlaq annabi ya ce ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan ɗabi'u la ya haɗi liyasaniha illa ant ba mai shiryawa ga mafi kyawun ɗabi'u sai kai wasu rif an nisa yi aha ya Allah ka kawar mun da miyagun ɗabi'u la ya surifu an nisa yi aha illa ant ba mai kawar mun da miyagun ɗabi'u sai kai labbaika na amsa kiranka wasu adaika ina neman arzikinka wal khairu kulluhu fi yadik duk alheri yana hannunka ya Allah wa sharru laysa ilayka sharri ba shi baka Allah bai da sharri ana bika ni naka ne wa ilayka gare ka zan koma tabarakta wa ta'alaita alherinka ya yawa shine tabarakta wa ta'alaita ka daukaka astaghfiruka wa atubu ilayka ina neman gafararka ina tuba zuwa gare ka kaji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake du'aul istiftahi ko ina ina ce ayar la'allakum tashkurun la'allakum tashkurun saboda ku gode wa ni'ima ta ubangiji ku tsayar da fusa kanku ga addini wanda yake miƙaƙƙe ثم بين تعالى أن تفرق الناس بعد inzari fa'aman ba'adun wa kafarar akharun sai ainihin Allah maɗaukaki ya bayyana mana cewa rabuwan da mutane suke yi bayan an musu wa'azi wasu su yi imani wasu kuma su saura kafirai laisa muqtasiran ala hadhihi al-umma ba abu ne da ya takaita akan wannan al'umma ba bal huwa min ɗabi'atin nasi ɗabi'a ne ta mutane haka faqala sai Allah ya ce mi ولقد أرسلنا من قبلك رسولا الله يتوى النبي حقيقة قبانينك من أيكو من ذني إلى قومهم ذوى قمتانسوا فجاءوهم بالبينات سكذو مسد هجوجي بيننو أي بالهجج الواضحات على صدقهم hujjojin suna nuna annabawan nan suna da gaskiya fi risalatihim ilaihim wajen sakon da Allah ya aiko su da shi zuwa gare su madadin su imani fa kazzabuhum sai suka karyata su Allah ce fanta kamna min allazina ajramu sai muka yi azaba muka yi ukuba ga waɗanda suka yi laifi ai a kazzabuhum muka halakar da wanda suka karyata annabawa haka Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ya zama hakki ne akan mu inji Allah wanda Allah ya dora wa kansa in dai kana da imani Allah zai taimake ka qala Allah ta'ala wa ukhra tuhibbunaha da ma wata ni'imar da kuke son ta mitece nasrun minallahi wa fathun qarib Allah zai ba ku nasara akan makiyanku akan abokan gabanku ya kuma kawo muku buɗi makusaci wa bashiril mu'minin Allah ya ce kai albishir ga mu'minai masu imani suratul saffi aya ta 13 wa qala Allah ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath Allah ya ce idan nasarar Allah ta zo da buɗi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kai tasbihi kana hadawa da godewa ubangijinka kama ne mai gafararsa innahu kana tawwaba lalle ya zama mai yawan karban tuba an tambayi Abdullahi dan Abbas bayan an tambayi sahabbai ma'anar wannan aya sai ce ina ga abinda wannan aya take nunawa ajalin manzon Allah ya zo annabi ya ce nima haka ne na'am bi iskani hako? ko ba nan ba ne allahu lazi yursilu riyaha fa tuthiru sahaba allah shine wanda yake aiko iskokai su tayar da fa tuthiru sahaban sai ta koro gajimare tuz'ijuhu ko wa tuharriku ta motsa shi faibisuduhu fi sama sai ta shimfida gajimaran a sama kaifa ya sha yadda Allah yake so min qillatin wa kasara ko kadan ko mai yawa wa yaj'aluhu kisfan kisafan Allah ya sanya shi wato yanki yanki mutafarrika fataral wadaqa sai ka ga ruwa yakhruju min khilali yana fita ta tsakaninsa qala Allah ta'ala ko alam tara anna anna allaha yuzji sahaba baka gaba cewa Allah shi yake koro gajimare thumma yu'allifu bainahu sannan ya hada zakaninsa thumma yaj'aluhu rukama sai sanya shi kauri fatara alwadaqa yakhruju min khilalihi sai kaga ainihin wato ruwa yana fita ta tsakaninsa wa yunazzilu minas sama'i min jibalin yana sauka daga sama kaman girman dutse fiha min baradin a samu ainihin kankara mai sanyi fa yusibu bihi man yasha'u ya sadar da shi ga wanda yaso wa yasrifuhu amman yasha ya kawar da shi ga barin wanda yake so yakadu sana barqihi yazhabu bil absar wal qiyasa shine sana barqihi ta kusa ta tafi da ido in kaga haskenta suratu nuri aya ta 43 fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idan Allah ya samar da wannan ruwan ga wanda ya so daga cikin bayansa ilahum yastabshirun sai kaga suna bishara yafrahuna bil madari suna farin ciki wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qablihi lamublisina ko da yake gabanin ruwan nan ya sauko a gare su gabanin ruwan ya zubo sun ɗebe tsammani ai ayisina min inzalihi aw sakitina shine mublisina la yastadi'una izhara sururin ba za su iya bayyana farin ciki ba limahum fihi min ya'sin minhu saboda abin da suke ciki na ɗebe haso gare shi wannan shine karshen abin da zamu ji yau in Allah madaukaki ya kai mu gobe zamu tashi daidai kan aya ta 50 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين